السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a kan babi na ɗari biyu da talatin da bakwai to babu fadilis samahati fi shara'i a filbai'i wa shara'i wal akhadi wal ada'i wa husn liqada'i wa taqadi wa irjahil mikyali wal mizani wa nahyi an tadfifi wa fadl inzal al mu'siri mu'sar wal wadi' anhu wannan babu zai magana akan falala na mutum ya zamo mai taushi mutum ya zamo mai laushi mutum ya zamo mai sauƙi wajen kasuwa wajen siye da siyarwa karka zama mai wahalar sha'ani karka zama mai wayo wayo yawa na ka wahala ka wahalar haka wani za ka ga in je kasuwa duk kowa sai ya bata kowa rai wai shi yana wayo kada a haushi to wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne irin wata ɗabi'a da za ka ga ana yi mutum ya sai kayan wanda yake da rauni ya bar mar canji wannan umarni ne na musulunci umarni na musulunci ka sai gyaɗa ka ba da naira ɗari ka sai ta naira hamsin sai ka ce mai gada to kai ma ci ta hamsin na? yawa ko ya ci ko ya riƙe hamsin ɗinsa yawa ka ce wa mai abu irin wannan da shi ne sauƙin da musulunci yake nema shi ne zama wato mai sauƙi kan abin da ya shafi siye da siyarwa sa'an nan da karɓa da bayarwa da kuma cin bashi da kuma biyan bashi mutum ya zama mai sauƙi wajen ci da wajen biya da kuma wajen awu awun nan ko da za a yi awu ne da sikeli ko kuma da za a yi awu da ma'auni ko da mudu ma'auni shine mudu ko na yawa to mutum ya zama babu yaudara babu ha'inci babu cuta a ciki sa'annan da falala na wanda yake idan ya ba da bashi yana daga kafa musamman ga wanda bai da shi wanda bai da shi akwai wanda zai ci bashi yana da shi sai kibiya ta shi ma wannan azalimi ne hasali ma idan mutum ya je ya ci bashi da niyyar ba zai biya ba da shi da barawo ba su da bambanci barawo ne eh hukuncin shi hukuncin barawo a wajen Allah misali ka zo ka cewa da Allah taimake ni amma a zuciyata ba zan biya ba zan yi ta kai kawo na nufin na yi ta cewa ban samu ba to wannan sata ce to ya sha bamban da ina son biya kuma sai Allah ya kawo wata jarabawa na sai ban samu ba shi kuma yana da bambanci a musulunci shi yasa alƙalai da suke shari'a to ya zama dole su ringa tantancewa tsakanin wanda ake bin shi baki shi shi yake biya da wanda kuma Allah ne bai bashi ba alƙali zai aiki da hikimarsa ya gane da aika anguwansu a game ake bin shi a game ya rayuwarsa take a sai ai shekaran jiya ya sai wata mota misali ha kaga da jin wani alƙali ya san ƙarya yake bai ni ya biya bane misali shi ai gini yake na misali yana haka zai aika aika anguwan a tabbatar sai aka ce da aji ce kai wannan ya nima na tausayin sa jiya ma ko kwana suka yi basu abinci ba misali nake kaga in aka zo masa da wani labari in zai yi shari'a ya sha bamban ya kamata ya dirawa ma da wanda ya bada bashi ya gaya masa hadisan haƙuri gaya masa hadisan lada sha ya haƙuri ya gaya masa hadisan da in har mai hali ne ma ya ma ya fi masa mana ai kafi karfin wannan misali duk abin da yake kan shi ne amma in ya gane cewa yaƙi ne to ya ce to je ka kawo masa kuɗinsa ina nufin daidai ne ko in ma zai je sai da wani abu ya je sayar shi ya biyo tun da an gane zalunci yake niyya cuta yake niyya قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul baqara Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na alheri to Allah yana sane da shi shi yasa jama'a mu ta kokari mu ringa aikata alheri mu da mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ta kar mu rena alheri la tahqiranna min al-ma'ruf kada ka rena aiki alheri mu ta kokari inna Allah la yudiyu ajra man hasana amala Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki yanda ka sani kana ta fatan kai Allah kamun gafara kana ta abu mai kyau wala Allah zai ma gafara in ka je za ka gani haka nan wanda ya yi saki haka zai gaba daidai ba da haka shi ya sa ƙoƙari koyaye ne mutum ya yi in ana aikin alheri kar a barka a baya kai ma ka yi gwargwadon ƙarfinka kaɗai yi abin da za ka iya tunda ai haka Allah ya Allah bai mutane iri ɗaya ba eh kai ma ka bada naka guduma sai ka ga Allah madaukakin sarki shi komai nashi ne idan aka bada misali ana neman taimako wasu ka bada miliyan ɗari suka bada miliyan kaza kai ka zo da naira goma ka sa idan Allah ya aiko a ta a ba su aljanna sai a ji har da kai har da kai sai a rubuta su duk wannan suka yi kaza a rubuta su yan aljanna sai Allah ya hada da kai saboda kai gurgurdan karfin ka kai shi kuma wancan gurgurdan karfin da Allah madaukakin sarki ya masa yi dan haka Allah madaukakin sarki yana sanar da abin da muke aikatawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ya qaumi aw fil mikyala wal mizan bil qisti wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum to Allah yana magana akan annabi hudu ko annabi hudu surat hud ce surat hud Allah yana magana akan annabi hud alaihi salam cikin nasihohi da yake wa mutanen sa wa'azi da yake musu yake ce musu ya ku mutane na auhul mikyala ku cika ma'auni wal mizana da sikeli bil qist bil adalci wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum kada ku ringa tauye mutane kayansu mai nama ya je ya danna sikeli ashe sikelin nan da ake auna nama ma ana iya rage shi na eh ko a canza masa maimakon za ka sai kilo biyu sai ya baka kilo ɗaya da rabi amma sai nuna ma biyu kaga mai nama yana ta cin wuta a wuta yake ci to mai gyada ma gashi nan masu tallan gyada ma suna cin wuta gyada na ko dukan kasan gongomi da ake ai ta tafiz ne duka ta tafiz ne malamai da suka hada fata tafiz sun hada da kowa da kowa ba wanda bai shiga ba har ma'aikatan gwamnati ba wanda aka shire sai dukkan su ta tafiz ne wai lulul mutaffifi har yan kasuwa daman sai su ga kamar suna a kowa na ciki in mutum ya yi alkawarin to sai tsaya daidai abin da aka yi da shi in ya rage to ya zama cikin mutafifi masu rage ma'auni eh har da zamantakewa na auratayya tsakaninka da matarka kar ka zama mutafifi kar ka zama mutafifi wato mai rage ma'auni duk abin da aka yi da kai na alkawari ka cika shi kenan وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا مدوك كسركيتي عذابا بوني wasu maluma suka ce wata rijiya ce wailul wato wata rijiya ce a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman tsarin Allah da ita wuta na tsoron wuta eh wuta ce amma tana roƙon Allah ya tsare ta kada a sata a cikin wutan eh ce rijiya ce a cikin wuta Allah ya kiyaye mu to Allah madaukakin sarki ce wannan azaba ta tabbata ga masu tauye mudu sai Allah ya faɗe su ya ce alladina idza kalu ala nasi yasawfun waɗanda idan sun je yin au a wajen mutane sai su nemi a cika musu ka san ba wanda bai san amar saka kaman barawo na eh ba mai jin zafin zata fiye da barawo idan aka wa barawo sata ba ran shi na ɓaci eh to yanzu haka nan wanda misali yake rage wa mutane mudu a shi ne za ka tuna mu za a wa haka wato su suke yi eh yana ga shi za a wa haka eh to to to su din sun je siya Allah ya ce tunda Allah ya ce suna neman a cika musu wato ba za su yarda musu wayo ba komai nasu amma kuma idan suka so wai za ta luhu in suka zo za su auna wa mutane awazanuhu sai za ko za su tsora musu abu a cikin da yukfirun sai su ringa tauyewa eh a ringa duka kasan mudu ko a ringa akwai wani abu da ake wajen iban wanda ya san da ake awu in mutum bai lura ba zai sani ba ni ma ne ya gaya mu ana iba ana na ake naɗe shi to wannan zaka ga an yabi haɗi amma kafin a zuba ma an zubar da wani na yawa ya duba daji mala ya ya ai ba ba ma tela ne ba au yake ba na tela kuma sai wajen rage yadi eh eh shine nasu ta dace su din eh kowa da irin nashi su haka suke sassa su zubar ko kuma ka ga mutum an so buhu manya manya sai a je a mai har suminci an ce ana mai kaji ko a dafa buhu ya zama yaro za ka ga buhu lafiya amma an matse shi an cire wani abu a ciki duka ta ne duka rage mudu ne Allah ya tsare mu sai Allah madaukakin sarki ya ce ala yazulu ulaika annahum mabusu shin waɗannan masu irin wannan ba su san cewa ba san cewa su din ababan tadawa bane akwai rana da za a tada su dan a musu shari'a dan a musu hukunci kan abin da suka yi na wannan rage mudu wata rana ne yaumin azim cikin wata rana wadda take mai girma ita ce yau ya kumun nasu lirabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga zakin Allah madaukaki sarki ranar tashin alkiyama kusa Allah ya ce innahu yarawnahu ba'ida Allah ya ce wa rahu qariba sai mutane suna gani kamar tashin kiyama na wani labari ne can Allah ya ce mu kuwa muna ganin shi kusa kusa ko kai yanzu mai hankali ya kamata ka ganshi kusa kusa ha to yanzu dai wannan tafiyar duniya yau a ce ma kaninka ya mutu yau a ce yayanka ya mutu yau a ce makocinka ya mutu yau a ce baba ya mutu uba ta rasu haka na ake ta yi ba kaga saurani saura kai a kowa ya rage saurani saura kai kuma kasar din da one day one day na sai na tafi ban ce sai ka tafi ban ce sai na tafi eh haka nan abubuwan suke to ko wannan ya ishi mutum ya zama ya shiga darasi yanzu nan yau da azhar ne da muka yi sallah ake ce mu lare yake ce mu a rashin musulmi addu'a ce mu faru ce akwai akwai wani malam ya haya na jin mun fi shekara goma sha biyar da shi a nashirar mu akalla ba aiki yake ba amma kullum yana nan akwai yadda yake zama na? shi ne yau Allah ya karbe shi shi dai ba lai haya don duk kusan na san kusan shi na? ɗazu ya yi sallah aka ce ya yi sallah a ɗansa ya ce ya yi sallah a su ba lafiya lau ba komai ba ma ba ma maganar rashin lafiya saboda ya je gida eh an yi asuba da shi ya ce lafiya lau ba mun ganin ciwo kafin hantsi na ce mala'ika ya zo to kaga a wannan rayuwar da adam ina shi ina wani sakewa na ina kuma yadda shi bai san haka zai same shi ba kai ne za a waya za a ma ai babu kaga kawai abin da ya dace da mu shine kintsawa shine kawai dan adam ya zama cikin nutsuwa ya zama cikin duk abin da zai yi na kokari na biyayya ga Allah madaukakin sarki da kokari da zai nada da dokokin Allah kawai a same ka dare da rana safa da yamma dare da rana safa da yamma shikenan ran da Allah ya zo da abin shikenan sai ka koma in mutum ya samu ya fice duniya lafiya fa shikenan ya yi sa'a Allah ya samu sa'a عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاداه فأغلز له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعدوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد مثل إلا أمثل من سنه قال أعدوه فإن خيركم أحسنكم قداءً muttafaqun alaihi an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah tabbata a gare shi yace wani mutum wani balaraban kauye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi ya karbi wato arar raƙumi raƙumi dan karami dan karamin raƙumi kuma manzo Allah ya karba ya kyauta ne da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka yi duniya a samu mutum mai kyauta irin sa ba wala har gobe har gobe wato wani abin da zai baka mamaki kullum nake cewa Allah mai iko duk kowa yana karanta irin aikin hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah shi kade shi ne yanka raƙumi 100 nashi ko ya soke raƙumi 100 nashi ba guda ɗari wajen sittin da bakwai da hannun shi sai dina ali ya karasa masa ya ce a masauran nashi ne to ni duk zuwa aikin haji na dan kaɗan da na yi ban ga wanda ya yi ɗari ba ban san tun daga dokta ko ko a samu labarin wanda ya yanka ɗari ni ba taba ji bane na ce Allah mai iko kuma Allah ya hana su kuma akwai masu kudin da za su iya amma za ka ko tunanin haka ɗayan ma ya ake karewa na eh ɗayan ma ka san a musulunci mutum bakwai suke haɗuwa su yanka raƙumi ɗaya mutum bakwai a matsayin hadaya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi haka to idan mutane sun zo wajensa suna kan abu baya iya ce musu tafi sai maza Allah ya karɓi aro ya baya in an iya samu sai ya biya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi raƙumi dan karami balaraban kawai sai ya zo neman bashin sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba lokacin bai yi ba eh amma da ya zo sai ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rashin kyautawa rashin kyautawa wajen karɓan bashi domin ya ci farar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kasan abin bashi hankalin sahabbai ya tashi da yake umma raƙumi ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba sahabbai in suna da shi za su bayar suka taso sai manzo Allah ya ce musu a a ku kyale shi ku kyale shi wato kar wani ya gaya masa magana don daya da ku a daya da kuma yanzu ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam na koma da bashi ka kaddara ko ya zo a ce sarkin garin ku ne wani ke mishi bashi ya zo ya ci kwalin ai zai da ku kuma yana bin bashi an je yana bi ina nan haka zai kaga akwai kuskure amma nan da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu a'a yace da uhu yace ku jale shi fa inna li sahibil haqqi maqala wanda duk yake da haƙƙi akan mutum to yana da abun fada wato dole a saurara masa tunda haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa duniya tarbiya ne cewa wanda yake bin bashi to dole a saurara masa ina nufin yanzu yana magana ran shi ya baci da kai haƙuri ya faɗi mai zai faɗa na kada tunda dai akwai abin da ya sa akwai haƙƙinsa ai haƙƙinsa ne amma ai ba daidai ba ne don kana bin bashi kuma ka je ka yi rashin kyauta misali an hana amma dai mazala sallallahu alaihi wasallam ne ka ba a karko kana wani a masa wani abu ai yana da abin da ya sa ya haka akwai haƙƙinsa ne da ya zo yake nema da haka yana da dama na a ba shi dama ya faɗi mai tare da shi sai manzo Allah ya dubi sahabbai yace ku je ku ba shi irin raƙumin sa domin wasu sun san irin sa a je a ba shi raƙumi ne dan karami to duk raƙuman sahabbai kuma babu irin sa manya manya ne suka je suka duba na shi karami ne sai suka ce ya rasulullah wato ba mu samu raƙumi a raƙumanmu wani irin nashi ba duk raƙuman mutum wani ma ya kusan ninka nashi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi ku bashi raƙumin da yafi nashi sai ya ce ai mafiya alherin ku a wajen Allah ku ne masu kyautata biyan bashi ina jin wancan satin da nake ce muku in mutum ya bada bashi ko na yawa mutum ya ba da bashi ka ba mutum bashi misali dubu goma wani ya baka bashi akan bayan wata za ka kawo masa dubu gomansa to kai da kanka sai ka ga a'a sai ka mai da shi dubu goma sha biyar ka zo ka bashi na ce ya ci halal ba komai ba shi ne ribar da musulunci ya hana ba ribar da yake na haram shi ne wanda mai bashi wanda ya bada bashi zai ce in za a biya shi sai an kara ma shi wannan haramun amma ganin dama na mai biyan bashi shine irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin ku sune masu kyautata biyan bashi wato su biya bashi ma fiye da abin da aka ba su don kyautatawa amma ba don dole ba ba don kuma in ba su bayar ba za a ce ina yake a'a ba wannan a'a ganin dama imam bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa idza iktada rawahu al-bukhari an samu hadisi daga jabir ya dala tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ka ji kan mutumin da da Allah wane ne ba zai so shiga cikin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi Allah ya ce Allah ka ji kan mutumin da ya zama yana da sauki idan ba idan zai sai abu a idan zai sai da abu idan zai sayar yana da sauki da an taya dan daidai misali ya samu riba daidai kawai sai ce bismillah ka kuɗi haka nan yana da sauki idan zai siya idan zai siya shi ma yana da sauki bai da tsanantawa haka nan yana da sauki izaktada idan zai biya bashi idan zai biya bashi shi ma ba a ba sai an hada da yan sanda ba misali zai biya na'am cikin hankali ba ba maganar ɓacin rai ka san wani in ya ci bashi in zai biya kuma kamar zai mutu gashi kuɗin mutum fa ka karɓa shi ya baka amma Allah wani za ka ga ran shi a ɓaci ya manta ce a karɓa yi kuma aka bashi haka za ka ga wannan bai da kyau ɗabi'u ce ɗabi'u ne marasa kyau akwai masu sana'o'i ma waɗanda suke irin wannan ɗabi'a kamar direban motoci na haya za ka ga mutum ya ce mota ya ba wa mutum haya ya je ringa kawo balance wallahi sai ka ga yana jin takaici yana jin takaici ya kawo balance sai yana ga kaman aikin banza ma yake wani ba kyau sai ya manta cewa mutumin fa kuɗi ya sa ya sayi abin da ya siya wani lokaci da yake abin na Allah ne mutum duk abin da ya kama inda ya tsare ya yi tsakani da Allah shi Allah ya san inda zai saka mar eh shi yasa in mutum bai da mugunta to sai ka ga yawa kan shi alheri ba tare da ya sani ba haka nan rayuwar take idan kuma yana da ita sai ya dinga wa kan shi shi ma bai sani ni na san mutumin da ya siya wani bawan Allah mota akan kawai ya ringa kawamar bala bai gaya masa ba wallahi balan tsammani aka ce a madawan yana Lagos sai ya sa shi ya ringa kawo mun ina ba ina tara masa yana kawowa yana kawowa ashe kawai yana jiran ya ga ya dawo da kudin motar ne wata rana sai ce mun na kira shi ya zo wuken na kira shi muka zauna ya ce to ina motar nan ya ce ga ta na waje ya ce to na baka ina gaba na in ka gama allan nan ko don ba ba haushe ba ne wallahi sai da ya kawo sarkin garinsu na nan abuja ya gaishe ina nufin irin ammar abu yadda ya yi shi yake ce mun da yake ba sai na faɗi yarensu shi yake ce mun ce malam ka gani Allah ya sa ni ba mugu ba ne eh yana nufin bai ɓata motar ba eh ya ce yanzu da nawa kai na mugunta shi da kai shi yake faɗa muka je muka ga mota kaman ji aka ba shi sai kuma yake faɗa wannan magana yake shi ke da ya kashe ta ashe da ya da ya tuci kai shi ya ce kaga ranar rashin mugunta ashe kanka kake ce maka eh to haka nan za ka ga abubuwa suna faruwa a cikin rayuwa kamar tatsuniya ba tatsuniya haka suke faruwa na ga wani ya taɓa aiko da wasu sun shirya wasan kwaikwayo amma ba wasan kwaikwayo ba ne haka yake faruwa da mutane wani da abokin shi ya kira shi ya ce ya zo ne su shawara akwai wani ban Allah da yake so ya ɗance maka ya ce yana da miliyan goma yana son zai ba shi jari ya ce alhaji ai ba a wa mutum haka ai in ka taimaki mutum to shi zai halaka ka ya ce ai in ji ka ga mutum yana kusa wai ka ga mutum a rana kawai ka kyale shi Allah ya duk magana ya ce haba ai mun dade da shi ne ka ce an in alhaji a irin su da za su je su jawo ma yan fashi ya gama hayaniya ya gama hayaniya ya ce to yanzu ne kake ga zammar sai a ɗan samu buhun shinkafa da dubu biyar ne ya dama a yanayin haka ko ya bashi ya gashe ce masa ta wallahi kai ne sai ya rikice yana ta wani sambatu ba haka ba ne ba haka ce wallahi haka kuma wallahi bai bashi a na eh ne bashi ba mugunta ta yi rana su da masu kai amani na sallah da ya faru wallahi da gaske ba wai ba ba shi ba wasan kai koyo ba ne eh eh shi ga mugu na shi ya sa kawai mutum ya zama mai alheri na ya zama mai alheri ko ba kuma ba ai Allah zai ma sakamako in kana da wani ya ishe ka kawai ka zama da alheri a zuciyarka Allah bai kowa ma je samu ina ruwanka وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يدع عنه رواه مسلم an samu hadisi daga abi katada da Allah kara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda zai yake so wanda zai faranta masa rai Allah ya tserar da shi daga bakin ciki ranar tashi alkiyama wato wanda yake fata yake kwadayi yake sha'awan Allah ya tserar da shi daga cikin bakin ciki ranar tashi alkiyama to ga abin da zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ya dagawa wanda bai da shi kafa in ya bashi bashi ya daga mar kafa a san daga kafa ko ya bashi lokaci ya masa jinkiri har Allah ya hore ya biya shi idan kuma yana da hali aw ya da anhu mazala ce kuma ya yafe masa amma kaga in bai da hali sai ya jira misali in kuma yana da hali sai ya yafe masa to shi abin sakamakon da Allah zai maka shi ne zai yaye masa bakin cikin ranar tashin kiyama to wanda duk aka yaye masa bakin cikin ranar tashin kiyama ai ba sai an gaya ma ina zai ba ko ta san aljanna ta tabbata Allah ka raba mu da bakin cikin ranar tashin kiyama wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira da dala su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari ya ce a cikin maza waɗanda suka gabace ku an yi wani bawan Allah wanda aikinsa shine yana ba mutane bashi kaga abinda masu kuɗi yanzu ba sa yi yanzu an ce kowa ya yi wayo ko wanda yake ibada ce jama'a ibada ce wanda ɗan adam yana tara kan shi lada ka zama mai ba da bashi Allah ba shi kar wani ya biya din wai wannan da ba dalili bane wai wani zai kibiya to ya kibiya mana kai gaba ta kai ka ai idan Allah ya hore ma kuɗi to ka zama mai ba mutane bashi ba garin alheri mai yiwa ta nan zaka shige aljanna kullum shikenan an gama manzala sallallahu alaihi wasallam ce shi wannan ba Allah domin a wata ruwaya hadisi yawan nadin yana gaba ma shi ba Allah ne ya rafi ya haɗu da Allah ba bai da wani aikin alheri manzo Allah ya bada labarin to duk irin waɗannan hadisan da zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su sha an kamar an yi kiyama ko kamar zaka ji an yi kiyama har an yi to wallahi haka za su zo su haru haka za a yi Allah ne yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da Allah maɗaukacin sarki mutumin abin da yake yi shine yana da yara wanda suke misali ƙarshen wata sai a ringa zuwa a karbi a karbo kudin da aka bayar bashi amma idan yaran za su fita sai ya ce idan kuka je kuka samu wanda tabbas bai da shi wato Allah ya jarrabe shi bai babu to ko ko jale shi sai yake cewa me yiwa mu ma idan muna haka Allah mu ma ya fi mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko haka ake ya faru da shi da ya hadu da Allah sai Allah yace malaiku a ce a ku kyale wannan yanda yake ya fi ba na ni bayi na ni ma na ya fi mana shikenan sai aljanna bawa na yayi halina sai yayi halina na ya biya to shi ma na ya fi mana idan Allah bai yafe wa mutum ba ba wanda ba zai shiga wuta ba jama'a na babu shi a yi lafazin hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam in Allah bai wa mutum rahama ba bai masa gafara ba kowaye karka cire kowa kowa zai zama babu shi yasa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqisha fil hisabi halaka wanda duk aka tsaya za a masa hisabi na ɗaya bayan ɗaya ba maganan ya fi ya tsoro ta zai shiga shi yasa zaka ga musulmai su Allah madaukakin sarki ba ma hisabi ake musu ana kiran abin da ake musu itiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin bawan Allah da Allah zai kira shi shi da shi ba mai jin me suke fada a filin kiyama sai bawa na kai kaza dan kaza na hana kaza kai na hana kaza kai Allah na yi sai Allah ya ce masa a duniya da kai na rufa ma asiri ban tona ma asiri sai yanzu ma ba zan tona ma ba da aka wuce ka tafi aljanna sai ta kar kuma ka ji wannan dai ina to ka je ka je zagaye da a'a ai gaskiya ne kai wani je ce a hau haka ne to ai ba ka da tabbas na shi Allah ba a yi mata haka dan adam kokari yake ya zama kullun yana gyara eh baya ni niyya zai yi barna saboda in Allah bai yi ba fa ba zai sa shi yayi babu yawa yasa dan adam ya zama cikin takatsantsan da lamarin Allah amma tabbas Allah madaukakin sarki ne gafara ne kuma Allah mai jin kai ne kuma zai yi gafara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah rama ma da Allah zai halice ta sai ya halice rahama daya biyu har guda ɗari ɗari rahama daya haka guda ɗari guda ɗaya Allah ya aiko duniya ɗaya tal Allah ya turo ta duniya duk wata rahama da ka gani da ita ake ka tattarawa har dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kaza da kaga tana kare ayanta ana yaki da ita ta rube su sai duk tausayin nan duk ita ce wannan kwa ɗayar sai Allah ya je guda casa'in da tara sai ran tashin kiyama ashe yasa in kaga musulmi bai shiga aljanna ba akwai matsala hmm akwai matsala Allah kiyaye eh na eh akwai matsala hmm saboda akwai in ma ya shiga wutar dai in dai musulmi ne to zai fito fatan mu dai mu ko shigan karmi da ya Allah ya tsare mu Allah ya tsare dukkan musulmi daga shiga wuta na ga sai mu tsaya insha Allah ta biya kudin sata kenan ko ya asu ai ma'ana abin kenan ko a dai wannan tunda ai punishment ne na tayi sata ko mai kan a mata duka na sai aka ce ta biya dubu daya eh to ba yi daidai ba da yi daidai ba in shi barawo ana iya kyale shi in aka yi ya danganci me ya sata ana iya kyale shi ana iya masa wa'azi na ana iya masa wa'azi ana iya hikima a abatuwa a lagos wani ya zo ya sa hannu irin zai sata a alihun wani cikin jama'a idan aka barawo akwai yan kashe shi ake kashewa sosai yan mutum ya kama shi ya rike shi sai ya ga idan ya bari aka gane cewa akwai har taya lokacin da ake samu mutane sai ya rike shi sai yana falla barbari sai yana cewa ka bar gida kaki ka koma gida ana ta neman ka sai fau shi ko sai ya yarda haka ya fi gane wannan hukunci sai ya zama ba mai taya shi dukansa yana ta wannan da an gana duka an yi maganar ka bar gida kaki zuwa amma dai an ga dukan ya yi yawa haka ya ja shi yana dukan har ya fita da shi na eh yace da ya bari wani yaji motsin ta barawo ne da shi bai sai ya ya tsare shi ba amma ta kai na dinga falla marmari a gaba amma shi kuma sai yana jin daɗi da wannan hukunci baya wani damuwa da ya ne ya san ya fi masa sauki eh ya zama kamar irin akwai wani labarin wani barawa da ake bada irin masu zuwa su canja jaka na su dau sai su jami jaka irin na mutane sai su ajiye su dauka to shine sai ya je ajiye jaka sai ya ɗau jaka a ce yankakken kan mutum ne a ciki wanda ya ɗauka shi ne aka je inda aka ga aka kama shi sai ga jakarka shi ne yake wallahi tallahi ni barawo ne yana ta zuwa shi so yake a yadda barawo ne saboda in aka yadda shi barawo ne na yawa yana ta aka ce a'a kai ba barawo bane yana wallahi dallahi shi barawo sata yi nan kaga ba maganar musu shi Allah Allah yake yadda a yadda shi barawo ne saboda wannan ya mun masa sauki kaga in an yadda barawo ne ba za ta mai shi ya aka yi eh a kafu da rare yar ta ba a kafu da rare lalle shi ne yayi da yin yake taratsuwa shi barawo ne ana a'a kai ba barawo ba ne yanzu kuma suna sai yadda da karsa ce yake Allah ya sauki da ka ba a yi daidai ba da ya kamata cikin biyu ne a ɗaya ko dai ake yanayi ta mata na zai kan da zaki ko kuma mata hukunci wanda ya dace da abin da sai amma ai ba bara ba kuɗi yake biya wani tsari akan sata. Madawa Allah. barawo wanda ya yi wa mutum sata ya kama shi ya karɓi kayan shi ya ce ya sake shi shi ya fi sauki ko kuwa ya haɗa shi da hukuma to gaskiya ya danganta ka san ko a musulunci akwai satar da amma ka yi haƙuri shi ya fi yanayin sata yanzu misali wanda ya saci abinci yana jin yunwa misali ka gane hausa ne za su ga misali ya abinci ya sata yana jimuwa haka ga wannan bai dace ba maka na kamata ya ka kara masa in garin kwaki ne ka saya mar suga na eh kada ka taya shi to ya danganta me ya sata akwai za ka ga wanda satan su barna ce kawai mabarnata ne to su wannan ba a kyale su eh don me in sun tashi kanka ba kai za su je kan wani to a cire su a cikin al'umma ya fi da haka ana duba ko alkali yana duba me aka sata me yasa aka yi sata yawa in ya zanna yunwa ne ba a hukuncin shi yana zama daban eh yawan za ka ga abun ba ba ba barna ake yi ba mm wala ala ya kuma sala na'am sai da gaske babban sadaka ce gaskiya ne yana ciki ya ce irin wannan sadaka da hadisi ya faɗa wanda Allah maɗaukacin sarki zai sanya mutum a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum da ya sadaka da hannun damansa hagunsa ma bata sani ba yace to irin misali ka sai kayan mutum kamar martanji za ta iya zama irin wannan sadaka tabbas za ta zama ne ba wanda ya sani dama ai ma'anar hadisin shine baka yayata ba ba ka yi sadakan don wani ya sani ba a ka yi ne kawai don Allah eh to shine ma'anar daman bata sani ba ai daman ko hagun ma ko an bata ta ba daman bata sani ba amma daman ma'anar hadisin mutum ya ɓoye kawai tsakani da Allah ba ya neman wani abu na a sani na wallahu a'lam alaikum salam na'am sai ka tambaye su sai su kawo ma tsamana sai ka tambaye su sai su kawo ma hadisin don kaga da ka gaya mana shi kuma sai mu gyara in kuskure ne muke yi ai da shi haka yake karatu ko na wajen ilimin ba sani ba ne misali in aka kawo sai a gyara amma tunda Allah ya sa ka san su kadan lallaba ka tambaye su a'a wai a gobe ai za mu zo karatu sai ka zo misali a yi mana bayani cewa ga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah sai aka ce kowa ya watse alalin masallacin mahar wasu a nan ahalin sufa suke kwana ka gaya musu ahalin sufa nan ne gidansu ma masallacin ina taya ka ne wajen ka je bayani to to duk ahalin sufar da ka ji ana magana su masallaci a nan suke kwana suna da dan gefen su a masallaci duk wannan ahalin sufa da ka ji ana magana na manzo Allah a masallaci sa tambaye su to ina kike zuwa ita maganan amma tun da ba tambaya kai ba ba zan baka ansa ba kai ka tambaye mana su eh mu a ba laifi a zauna a yi karatu ba an haɗa sallah yanzu da za mu iya kai mun ta karatu har mu kai asuba ba laifi kuma haɗa sallah mu ba wani abu ya yi daidai ai shi dama idan aka hada sallah wato musamman yadda aka yi ruwa yanzu wasu sun dan jika wataƙila kai baka jika ba ni ban jika ma amma za ka samu wanda ya jika to wanda ya jika amfana da sallah kaga shi zai tafi gida na ya je ya ya canza kaya eh kuma mu da muka yi karatu mun samu lada insha Allah babu komai a ciki kuma ka kaddara ba ba ma karatu na hada sallah ka zauna har aisha ta zo ba sai ka sake sallah wallahi ala na ragin sallah ahli sufa wato ka san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta zuwa wanda ba za su baro garin sun zo madina wajen manzon Allah suka zo so su ne suke ta taruwa kuma sun taru ne ba su da aiki sai hidima wa musulunci saboda ba a san maza Allah ya nemi wata gudunmawa ba kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana duk duniya sun sa masa ido ana tahowa akwai ma wanda suke tahowa ya kasa to a zo kuma ba kowa sai shi kadai na to shi yasa sai suka zauna ba su da aiki sai jiran manzo Allah umarnin da zai bayar sune ahlus sufa Allah ya yabe su a cikin alkur'ani yake cewa ya hasibuhum jahil agniya amina ta'affuf ta'rifuhum bi simahu la yas'aluna an-nas ilhafa ba sa roko ba sa bara ba yace wanda ma bai sani ba mala isha zai ko yawa wanda bai yi isha ba ga eh ai shine nake son nemo ma wanda bai yi ba ko kowa yi to ko je na wai dan ka samu mai jam'i ne eh na eh a wani kuma an ba sai wani ya isha sai wani ya bi shi ya nafila ma da yi ka bi shi kai nafila za ka samu lada haka ake yawa shi ke nan me nake faɗa yawa to so ba sa ba sa abin nan ba sa roƙo alkurani ne yake gaya mana wannan Allah ya ce wanda bai san su ma zai ɗauka mawadata ne saboda kau da kai ba sa roƙon mutane da naci amma ba su da shi amma haka suke amma cikin su nan a cikin su akwai wanda ya ce wata rana kawai sai ya kamata yau ya yi sadaka kawai abin da yake so ba kuɗi yake so ya tara ba sadaka yake so ya yi da ka sai ya tafi kasuwa sai ya yi dako sai ya samu kuɗi sai ya biya sai ya sadaka sai ya ya zauna shi kawai kuɗin sadaka ya je nema yana sai ya sadaka eh kaga mun samu kuma kai account sai mu boye shi bare mun sana a takwas ba na yi niyan mu tashi ga ta tashi ka ci gaba ana da gaske idan misali mutum ne ya zo an hada sallah a masallaci shi zai iya hada zai iya hada shi kaɗai ba a sakin da ya hau kan mutane shi ma yana kai shi ya yi lati sallu ala nabin karim